أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بايعك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya dai kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna talatin ga wata na shawwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda haka in ya dace wa goman watan shidda miladiya ta 2021 yau insha Allah ta'ala a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha za mu darasi na 39 za mu tashi kuma matsala ta ɗari daidai a sati da ya gabata malin ya mana magana akan abin da ya shahi irin sharaɗin da ya kamata a sanya wa mutanen da ya kamata su ɗauki gawa su sa ta a cikin gabari duk da cewa matsala ta gomiya tara da takwas tana magana akan cewa wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'adun fi kitabillah imana waɗanda suke ma'abuta dangi su ya kamata su doki ɗawainiyar sanya wanda ya mutu nasu su sa shi cikin ƙabarin shi a daidai lokacin da malin ya ce kuma matsala ta gomiya tara da tara babu laihi idan akwai miji zai iya binne matar shi doke ta sa ta cikin ƙabari idan ta riga shi mutuwa malin ya ka hadisin umu na aisha allah ƙar yarda gare ta sannan kuma laika sharaɗi na cewa a lokacin da aka ce an ba miji daman ya binne matar shi da sharaɗin a cikin daren da ya gabata bai kusanci iyalin shi ba koma koma wane ne dai al'aiti hal mutumin da zai sanya wani cikin kabari ya zamanto a daren jiya bi ma'ana bai kusanci iyalin shi ba kamar da aka kawo hadisai a nan wanda suke nuni akan haka ruqayya ta rasu diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi ya tambaya wane ne a cikinku ajiya bi kusanci iyalin shi ba abu talha ya ce ni ya ma'aikin allah a daidai lokacin da mijinta iya nan babanta iya nan sauran yan uwanta suna nan da sauran wa makamantan wannan kenan akwai sharadi da al'aiti hal na mutumin da zai sabke wani a cikin kabari ya zamanto yana dan ya dan nisanci kusantan iyali a daren jiya mana a cikin daren da ya gabata to bayan malam ya kawo wannan mas'ala sai mas'ala ta ɗari malam cewa sunnatu idkhalul mayyiti min mu'akhkharil qabri abinda sunna ta gadar ta tanadar shine sanya gawa min mu'akhkharil qabri daga ƙarshen kabari ƙarshen kabari mana kenan ba ta bangaren kafahuwan shi kenan mutumin da za a binne kafahuwan shi za a fara ajewa kahin akai inda za a ajje kanshi wannan shine ma'anar za a sanya abinda sunna ta tanadar idkhalul mayyiti min mu'akhkharil qabri malati li hadisi abi ishaqa qala awsal harith an yusalla alayhi aw an yusalli alayhi abdullah ibn yazid saboda hadisi na abu ishaqa yake cewa al harith yayi wasici an yusalli alayhi akan yayi sallah a gare shi wa zai mushi sallah ya yi wasiyan cewa abdullahi ibn zaid ya mushi sallah ya ce fasalla alaihi abdullahi ibn zaid ya mushi sallah sun ma'adkhalahu alqabara sannan kuma ya ɗauke shi ya sanya shi a cikin ƙabarin shi sai ce min qibali rijlai alqabri ta ƙafahuwan ƙabarin bi ma'ana kenan ta ƙarshen ƙabarin kenan ba ta farkon shi ba kenan ta ƙarshen ƙabari ma'ana inda za a ajje ƙafahuwa kenan nan aka fara ajiyewa aka fara ajje ƙafan shi tuku aka ida sa kwantar da sauran gangan jikin shi wanda har zai kai inda za a fuskantar da shi alƙibla alayhi tahal kenan min mu'akha min qibali rijlai alqabari wa qala hadha min as-sunnah lokacin da ya sa shi sai ce wannan abin da na aikata mina sunna iya daga cikin sunna to shi kuma sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya ce kaza mina sunna wannan yana da hukumcin hadisi marfu'i idan ya ce abu kaza sunna ne to wannan abin da ya ambatan nan yana ana ɗaukar shi a matsayin hadisi ne kamar an jingina shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye مالك أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود في السنن ومن طريقه البيهقي وقال الإمام ابن أبي شيبة يا كزود وانا حديث أتكلي تانش المصنف سننكم حكى أبو داود شما أتكلي تانش السنن سننكم أيك تاو من طريقه إيارك تكين حنير دا حنير شهلو البيهقي إمام البيهقي شما يزود وانا حديثي وقال إيك تيوا هذا إسناد صحيح wannan hadisin da aka karanta sanadin shi ingantacce ne wa qad qala kuma haƙiƙa ya ma faɗa shi al-Imam al-Baihaqi ha afwan wa qad qala sannan sahabin nan kana Abdullahi ibn Abdullahi ibn Yazid ya ce hadha min as-sunnah yace wannan yana daga cikin sunna malice fasara min al-musnad sai zamanto kana hadisi ne wanda yake musnadi daga ce al-musnad daga cikin hadisi shine hadisin da danganan shi ya tike zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama qultu amalike cewa summa rawa lahu shawahida min hadisi ibn Abbas wa ghairihi wa qala sannan kuma aka rawaito wa shi hadisin wanda shawahid kenan hanyoyi daban-daban suke karfafa shi daga hadisin Abdullahi dan Abbas da wani daga cikin sahabbai ma banda su wa qala yake cewa hadha huwa al-mashhur fi ma baina ahli al-Hijaz wannan ai shine abu ne sa abu ne sananne wanda bai ma kai ai magana shi ba cewa aka zo binne gawa ana sara sa kafahuwanta ne mana ana sa ta daga ƙarshen kabarin a huskan har akan inda za a kai a kwantar da ita yace wannan shine abu shahararre baina ahlil hijazi a wajen mutanen kasar hijaz makka madina da ƙauyukan ko kuma da garurukan da suke tsakaninsu da suke kewayensu ya ce sun masaka hadisai ne sannan malin ya zo da wasu hadisai guda biyu fi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama udkhila min qibalil qibla cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama an sa shi ta bangaren alqibla ta ɓangaren alƙibla kenan ina ka fara ajiyewa kan sha ka fara ajiyewa hadisai guda biyu da aka kawo wanda malam ya yi ishara zuwa gare su amma bai kasu anan ba sai yake cewa da'afahu ma sannan kuma amma hadisai ne wanda shi ma wanda ya kawo sun ya ce hadisi ne wanda ba su da ba su da ƙarfi kenan magana tana nan akan cagawa kamar da dai ake za ga an fara ajiye kahon shi kan akai zuwa da za a ajiye kan shi wa huwa kama wa huwa kama zakara mal albani yake cewa al-imamul baihaqi ya zo da hadisai guda biyu amma kuma shi da kanshi ya hukunta cewa hadisai ne masu rauni sai albani ya ce wa huwa kama zakara abun yana nan kamar da ya ambace shi hadisai ne masu rauni da haka ba su da wani tasiri yace wa qad a'alla shafi'i rahimahullahu ta'ala al-hadith ath-thani minhuma min jihati matanihi aidan yace kai bari ma ai banda ma kasancewar shi imamul imamul imamul baihaqi ya ce hadisi ne wanda yake ma suna da rauni yace mala yace kuma haka a alla shafi'i imamu shafi'i ma ya nuna cewa hadisin iya da illa yace ala sayma al hadith athani hadisi na biyu minhuma daga cikin waɗannan hadisan guda biyu ta ina imamu shafi'i ya raunana hadisin yace min jihati matanihi ta bangaren matanin hadisin hadisi yana haduwa da abubuwa guda biyu akwai sanadi akwai matani idan aka ce sanadi shine danganin da ya ka hadisin wani ya ba wani labari wani ya ba wani labari wani ya ba wani labari wani ya ba wani labari manzala sallallahu alaihi ya ce kaza wannan mazajin sune sanadin hadisi to yanzu kuma daga nan sai akai zuwa ga dirasa ta matani yanzu abinda aka ce manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi menene ya faɗi to abin nan da yake cikin umsassu kalmomin da manzan Allah ya faɗi wanda shi kuma shi ne matanin hadisi to in aka tashi duba hadisi ya inganta ko bai inganta ba sai an karanta waɗannan abubuwan guda biyu duka a karanta mazajen gaba ɗinsu in sun kai sha nawa a tabbatar da cewa waɗannan mutane ba su da matsala za su iya ɗauko maganar manzala su haɗi wa al'umma yawwa sannan kuma sai a duba matanin abin da hadisin ya ƙunsa a karanta shi to shi imamu shafi'i ba ma bangaren da ya shafi sanadin ba shi ta bangaren matanin kenan min jihati matanihi aidan min yasa yace bi hujjati annahu ghayra mumkinin yace amaliyan yace abinda aka hudi a cikin hadisin a aikace bayyayuwa a ce an sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin shi ta bangaren alqibla yace bayyayuwa me yasa malin ce faqala fil ummi malin shafi yake ce a cikin littafin shi al'umma yace akhbarani thiqatu min ashabina yace yardaddun mutane daga cikin abakanmu abakanmu na ilimi sun bani sun bani labarin cewa anna qabran nabi sallallahu alaihi wasallama cewa kabarin manzala sallallahu alaihi wasallama ala yamini dakhil kabarin yana hannun daman wanda ya shigo inda kabar dakin Aisha kenan ala yamini ad-dakhil yace min al-bayti daga cikin dakin Aisha lasiqul jidar yana damanka sannan kuma yana damfare mana yana liƙe a jikin katangan ɗakin yanzu misali kamar kana shigowa haka damanka misali kabarin yana can sannan kabarin kuma a jikin a jikin kusan a jikin bangon yake kenan jikin bangon kasan shi ne kawai aka zo aka tona sai aka yi kabarin aka samu zalla sallallahu alaihi wasallam a ciki kenan lasiqul jidar yana haɗe da katanga ya ce wal jidarun lazi yake cewa allazi lahdu bi jambihi qiblatul bait sannan kuma katangar da aka yi lahadikin aka yi kabarin na manzala sallallahu alaihi a jikin shi ya ce qiblatul baiti kamar nan ne alƙiblan ɗakin aisha ya ce wa anna lahdahu tahtal jidar sannan kuma kabarin manzala yana ƙasan katangar kamar yanzu misali anan ne a zo a gina kabari anan daidai nan yadda babu tazarar da wani zai iya ɗoka wata ƙahon shi ma misali a ce ya sa tsakaninta da katangar nan kenan yana damfari a jikin katangar kenan babu hiran a ce an sayo shi daga nan tun da aka ce an sayo shi daga nan daga nan aka bi aka taka aka sayo shi kaga babu wannan hire to shi abinda shafi iya duba kenan ya ce fa kaifa yake cewa anna lahdahu tahta aljidari ya ce fa kaifa yudkhalu ya za a sanya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a ce an sa shi kabarin shi ta ɓangaren alƙibla ya ce mu'tariban a gicciye kenan in za a sa shi a gicciye dole daga jikin katangan a ce misali a ce babu kata yawa daga nan ne a sayo shi to shi kuma wannan ga katanga ana kuma ga kabarin ana kuma babu wata tazara tsakanin katangan da kabarin kenan bayan da za a ce an sa shi ta ɓangaren alƙibla dole ta wannan ɓangaren guda ne aka sa shi ya ce fakaifa yi da halu mu'utari da ya ce wallahadu lasiƙun biljidar tare da cewa kabarin yana haɗe yana haɗe da katanga kenan babu wani isfaskin da wani zai zo ya taka ya sa kawai shi ya yi a babu kawai ta ɓangare ɗaya ne za a sa shi ɓangarorin da suke ba wannan ɓangaren na alƙibla ba kenan duk wani ɓangaren da ba na alƙibla ba na ya sa shi amma wannan ɓangaren da bai yiwa to shi kuma aka ce an sa shi ta ɓangaren alƙibla wannan ɓangaren shi kaɗai ne to shi kuma katanga ce a wajen kuma babu yadda za a wani shiga tsakanin katangar da kabarin barantana har ya samu daman da zai sayo shi daga wannan wajen yake cewa la'alla yake cewa fa kaifa yudkhalu mu'taridan wal lahdu mu'taradan wal lahdu lasiqun bil jidal yace la yaqifu alaihi shay babu wani abin da za a iya sanya tazara tsakanin babu wani wanda zai iya tsayuwa tsakanin kabarin da katangar ta wannan bangaren kuma kadai ne za a iya sanyo shi ta bangaren alqibla ya ce wala yumkinu baya yiwuwa illa an yi salla sallan kawai in aka ce haka in ya yiwu abu ɗaya ne sai da in zaro shi aka yi sai da in zaro shi aka yi daga sama aka zaro shi haka aka sashi amma daga nan wani zo ya taka ya sashi ya ce wannan baya yiwuwa to maliki ta illa an yi salla sallan au yodakal min khilafil qibla ko kuma abu na biyu in ba zaro shi aka yi bato an sanya shi amma ba ta alƙiblan ba da suke waɗi ya ce wa umurul mauta mala ya ce al'amarin harakan da ya shahi matattu wa idkhaluhum yake cewa wa idkhaluhum da sanya su kabarin su minal umuril mashhurati indana yace ai abu ne shahararre a wajen mu indana yace a wajen mu li kasaratil maut saboda yawan mutuwa kullum ana zuwa makwanta ana zuwa ana zawa amma ko ba a taba gaba an sa wani ta bangaren gabas bali na ma ana sanya shi ta bangaren ina ta bangaren karshen kabarin kenan daga bangaren kaho shi ne za a fara sashi aka ce an sa shi daga gabas kenan ta kan shi aka fara ajiya kayan ajiye sauran gangan jikin malai ce ai ga yawan mutuwa da ake yi abu ne sananne cewa ya ce wa huduril a'immati sannan banda ma wannan ana yawan mutuwa kuma ana samun halartar malamai suna zuwa makwantai sai ce wa ahli thiqati da mutane da suke yardaddun mutane amintattu da aka amince musu ya ce wa huwa minal umuril amma kuma harakan da ya shahi binne gawa iya daga cikin al'amuran yau da gobe wanda kowa yake zuwa a yi da shi ya ce allati yustagna fiha anil hadis ya ce kai bari ma ana ma iya wadatuwa game da abin da ya shahi hadisi a wancan lokacin nashi da yake magana bimana saboda na harko ga al'a'immatun rabbaniyun malamai na Allah wanda ba sa ga ayi wani abin da ba daidai wasu kyale bai taso ba sannan kuma ga mutanen da su hudurith al-thiqat ahlus thiqa mutane da suke yardaddu wanda addinin ne a gaban su kawai aka zo ake irin waɗannan abu a sa mutum ta bangaren gehin ta ta ƙarshen kabari kina a sa kahuwar shi a ajji kanshi kenan wani abu ne sananne wanda bai kimala yace kenan yustagna fihi anil hadis yace wa yakunu al hadisu fi fiha hadisi zai kasance a irin wannan bayani yake cewa kat taklifi bi umumi ma'rifatin nas laha sai zamanto karantar da su ma hadisi a irin wannan yanayin kamar wani dora musu yauni ne saboda abu ne wanda yake ma'lum min ad-din bi darura kama abu ne sananne wanda ba ma sai an tsaya ana ta wahalan karantar da mutane ba inji malam shafi'i ya ce wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muhajiruna wal ansaru ya ce baina azhurina bi naqlil ammati anil amma ya ce kai mutanen da ake ambata cewa ana yin wannan aiki a gabansu akwai al muhajirun akwai al ansar ya ce baina azhurina ga su a gabanmu ya ce bi naqlil ammati anil amma daga naƙaltowan jama'a da yawa zuwa wata jama'a da yawa la yakhtalifuna fi dhalika ba sa sabawa akan haka cewa mi annal mai annal maita yusallu sallan cewa wai mamaci ana zaro shi na ana sa shi ne daga bangaren karshen kabari sai ajje kanshi kuma a bangaren da shi alqibla kenan ba ta alqibla ake sayo shi ba ana sa shi daga bangaren karshen kabari ajje kaho shi an sai ajje abinda za ajje na karshe shine a kan shi kenan ta bangaren alqibla yace summa ja'ana atin ya ce sannan wani mai zauwa ya zo mana to anan ya ishara zuwa ishara ƙasa ku ya ce huwa hamad ibn abi sulaiman min shuyukh abi hanifa kama fil fath al bari wa ghairihi wala hal kenan sunan mutumin da ya zo musu shine hamad ɗaya daga cikin malaman hanafiya yake cewa summa ja'ana atin yace min ghairi baladina yanzu mu da muke kan wannan mutanen garin madina ga abin da suka saba mutanen garin makka ga abin da suka saba shine abin da ya ambata maka a baya nace ahlul hijaz wanda suke yankin hijaz yace sun mana atin sai wani zuban da kasar sham sai yake so ila ghairi min ghairi balina yuallimuna kaifa nudkhilul mayyita yake so ya koya mana wayaya zamu sa gawa a cikin kabarinta mal yace summa lam ya'lam sannan kuma shi bai sani ba yace kadal asru wa fil majmu'i naqlan anil ummi lam yarda a wata riwaya kuma lam yarda bai yarda ba cewa malai ce wal'allahu sawab kenan ambaci cewa lam yarda shi yahi kusa da daidai sama da a ce summa lam ya'lam yace hatta rawa an hammad an ibrahim annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam udkhila mu'taridan sai da aka yi riwaya daga hamad sannan kuma zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam cewa an sanya manzala sallallahu alaihi wasallam a gicciye mu'taridan kina sa shi a cikin kabarin shi ta bangaren da ya sha an sa an fara ajji kahuwa to ko aka kai zuwa ga ajji ajji kanshi ثم ساق الشافعي حديث ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه سنكم إمام الشافعي yau ambaci hadisi daga abdullahi dan abbas da wani shi cewa wai manzala sallallahu alaihi wasallam an sanya shi ta bangaren ta bangaren kanshi ne kenan kanshi aka fara ajjewa sannan aka ajji kahon shi to wannan hadisi hadisi ne wanda yake da rauni kamar da malam zai ambata mana gaba qultu malike cewa nace wa rijaluhu thiqatun rijalu shaykhaini ghayru shaykh ash-shafi'i ghayra ghayra shaykh ash-shafi'i wa huwa majhulun mazajin da suka rahoto wannan hadisi mazaje ne suke siqat yardaddu sannan kuma mazaje ne wanda Imam Bukhari da Imam Muslim su ma suna amfani da su sai dai a cikin jerin gwanan mazajen an samu tasgaro yace ghairu shaykh Shafi'i banda banda malami imamu shafi ya ce wa huwa majhul shi kuma malami ne wanda yake majhuli ba a san shi ba daga an ambato hadisi misali mutum goma sha biyar a saman shi kawai ana zuwa sai aka samu wani mutum misali na sha hudu ko wani na goma misali mutum ne wanda yake majhul hal ne ba a san shi ba to wannan hadisin ya tashi daga aiki sai dai a nemo hadisin ta wata hanya da amma ba ta wannan hanyar ba to shi wannan shaykhu shafi'i majhul ne maliki ta lam yusamma ba ambace shi ba wane ne li'anna shafi'i ya qala saboda shafi'i in muka mance ba a bayan mu yace akhbarana athiqatu yace an amri an ata anhu yace wani wanda muka yarda da shi yi wane ne eh bai hade shi ba daga amr daga ata zuwa gare shi imamu shafi'i kenan wannan hadisi ne wanda yake hadisi ne mai rauni mazalla ba daga kanshi aka ajje shi ba kenan shi ba daga kahuwan shi aka ajje shi kamar dalili ya bayani malice wa an ibn sirin daga muhammad ibn sirin yake cewa kuntu ma anasin fi janazatin na kasance tare da anas ibn malik a wajen wata gawa fa amara bil mayyiti aka yayi umarni akan gawar fa sulla min qibali rijlil qabri aka sanya wannan gawar nan ta bangaren kafar kahon kabarin bi ma'ana kenan karshen kabarin kenan kaho aka fara ajewa tuku aka aka kwantar da sauran gangan jikin ya huskanci al-qibla kenan wannan ita ce mas'ala ta 100 kenan an za ajiye gawa a cikin kabari ana fara ajiye kafafuwanta har a kwantar da ita a kai inda za a ajiye kanshi a huskantar da shi kuma alƙibla akhrajahu ahmad wa ibn abi shayba wa sanaduhu sahihun mas'ala ta 101 maliki ta wa yuj'alu al-mayyit fi qabrihi ala janbihi al-yamin to yanzu an sa gawa a cikin kabari ta ya za a reran za a mata ko rubda ciki za a mata ko ya za a mata mala ce wa yi ja'alul mayitu ana sanya gawa fi kabari a cikin kabarinta ala jambi hil yamin a ɓangaren ɓarin shi na dama a saman na ake kwantar da shi kina ɓarin shi na dama ana ake kwantar da shi ya ce wa wajuhuhu huskar shi kuma yake cewa kubalatal qibla ita kuma tana fuskantar alƙibla kenan za a kwantar da shi a ɓangaren shi na dama sannan kuma huskar shi tana kallon ina tana kallon alƙibla wa ra'suhu wa rijlahu da kanshi da ƙafafuwan shi guda biyu yake cewa ila yaminil qibla suma suna suna daman alƙibla da yana daman alƙibla suna daman alƙibla eh ina da daman alƙibla ƙafafuwan shi da kanshi suna daman alƙibla suna kalla alƙibla suna kalla alƙibla kuma daman zai kasance ai kaman ƙasan ne tunda shi haka yake a kwance an huskantar da shi alƙibla eh an yamin alƙibla suna an yamin alƙibla kenan suna daman alƙibla kenan ƙawahuwan shi ƙawon shi na dama da ƙawa da hannun shi na dama kenan suna suna na daidai alƙibla rana daidai daman daman alƙibla sannan kuma wa ya sariha kawar shi ta hagun kuma da hannun shi na hagun kuma su kuma suna ina suna su kuma suna hagun mala ya ce ala haza jara akan haka ne ya gudanu amalu ahlil islami aikin mutanen musulunci yake ce ala ahdi rasulillahi min ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yawmin haza tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kenan za a sa gawa daga daga kawahuwanta ka kwantar da ita ta huskanci alƙibla kuma wa haka za kullu maqbaratin ala zahril ardi kuma haka dukkan wata makwantai ko kuma wani wanda aka binne ala zahril ardi a ban ƙasa haka aka binne shi mala yace kaza fil muhalla wannan bayanin haka yake a cikin littafin al-muhalla libni hazm abu abu muhammad wa ghairihi da wasu daga cikin malamai wanda ba ibn hazm ba al-mas'alatu mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta ɗaya. malice wa ya ƙolun lazi ya za'uhu fi lahadihi 102 yanzu sai addu'ar da ake karantawa a lokacin da za a sa gawa cikin kabarinta ka duwa wannan duka karatun yana alaƙa da ne duka wasa ta ne ake duk karatun da ake har yanzu ko ba a gama karatun satan ba kenan ba wani abu ne wanda yake bukatan a ce ba ga wani ba kawai bai san komai ba a bar shi ya zo ya wuce a ko ulul arhami ne dole san waɗannan abubuwa eh san irin waɗannan abubuwa saboda kare je kawai binne shakana malice wa yaqulu allazi zai faɗa allazi wanda ya da'uhu wanda zai sa shi fi lahadihi a cikin kabarin shi kenan wanda zai sa wanda zai sa shine zai faɗa ya ce bismillahi wa ala sunnati rasulillahi bismillahi da suna Allah wa ala sunnati rasulillahi akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam mal yace au millati rasulillahi ko kuma yace bismillahi wa ala millati rasulillahi da sunan Allah akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana duka tunda bayanan binne wanda sauransu duka bayanai ne wanda manzala sallallahu alaihi wa sallam shi ya dora mu akai والدليل على عليه حديث ابن عمر دليل akan wannan magana ta malan shine hadisin Abdullah dan Umar yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a almayyita fil qabri ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai ajje gawa a cikin kabarinta kala yana cewa wa fi lafazin awan lafazi kuma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah yana fada idza wada'tumul yana ce ma mutane idza wada'tum mautakum fil qubur idan kuka ɗauki gawawwakinku kuka za ku sa su cikin ƙabari fa ƙulu manzalla ce ku ce bismillahi wa ala sunnati rasulillah da sunan Allah akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fi riwayatin a wata riwaya kuma wa ala millati rasulillah kana bismillahi wa ala millati rasulillah wannan yanzu ma sai ka harrace shi bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam malaka akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa ibn majah وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وأحمد من طريقين عن ابن عمر واللفظ الأول لأبي داود وابن ماجه وابن, وابن السني واللفظ الآخر للباقين وأما الرواية الأخرى فهي للترمزي وابن ماجه والحاكم ورواية لأحمد ومعناهما واحد وقال الترمزي حديث حسن وقال الحاكم ووافقه الذهبي صحيح على شرط الشيخين قلت الباني كتانتي وهو كما قال ya ce wannan bayanin yadda suka ambata haka nan ne kina hadisi na wanda yake ingantacce sai ya ce wala ya durruhu riwayatu ba'dihim lahu mawqufan li amrayn sannan shi wannan hadisi a karan kanshi ya zo ta wata hanya amma hadisi mawqufi akan sahabi kenan mawqufi akan cewa maganar sahabi ne kawai sai ce amma kuma wannan in ba zai cutar ba saboda abubuwa guda biyu al-awwal abu na farko yace annal ladhi rafa'ahu thiqatun mutumin da ya daga hadisin zuwa ga manzalla a mutum wanda yake sika ne kenan yardadden mutum ne wa hiya ziyaratu minhu kuma wannan ƙari ne daga gare shi fa yajibu qabuluha ya wajaba a amsa daga wajen shi wa yu'ayyiduhu al'amru thani kuma al'amari na biyu shi yake ƙara ƙarfafa al'amari na hwari annahu ruya marfu'an kai bari ma magana mawqufi an rawaito hadisin marfu'i min at-tariq al-akhari ta wata hanya daban malike cewa au yaqulu ko ko mutum ya ce bismillahi wa ala millati rasulillahi ko kuma ya ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kenan duka abubuwan ake faɗi ne lokacin da za a sanya gawa cikin kabarinta malaci li hadisil bayadi البياضي رضي الله عنه عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال daga hadisin albayadhi Allah kare yarda a gare shi yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce almayitu idza wudi'a fi qabrihi idan aka doko gawa za ajjeta a cikin kabarinta falyaqul alladhina yad'unahu hina yud'u fil lahdi wadanda falyaqul alladhina wadanda suka doko shin nan su ce allazina yad'unahu wanda za su sa shi su sabke shi a cikin kabarin shi hina yud'u fil lahad lokacin da za su sa shi cikin kabarin nan su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce malai ce akhrajahu al-hakim shahidan lil hadisi alladhi qablahu wa isnaduhu hasan to wannan ita ce a a lafazin hadisin ayya precision so za su faɗi فليقل الذين يضعونه الذين يضعونه eh sai dai ko ta bangaren ko ka tuna musu ko kaga misali sun shagala kuna makamancin wannan kenan ka ji alamun busu hadi ba kana yi hadi musu ko kuma kana ga alamun busu sani ba ko ka rada musu kuma an sun zo za su za su ajje shi su sashi sai ka hadi saboda su ma su su maimaita eh amma dai anan an yi precision suwa za su hadi falyaqul ladina yad'unahu hina yudha'u fil lahadi kenan za su ce bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillahi to wannan ita ce mas'ala ta 102 sai mas'ala ta 103 mala ce wa yustahabbu liman inda alqabri an yahsu min at-turabi thalatha hasawatin biyadaihi jami'an ba'da al-faragh min sadd al-lahadi li hadisi abi huraira sai wata sunna kuma mala ce wa yustahabbu ansu liman inda alqabar ga wanda suke suke zagayen kabarin an yahsu min at-turabi akan ya zuba ya zuba ƙasa thalatha hasawatin kamfata guda uku mana ka ɗoki ƙasa ka zuba ka ɗoki ƙasa ka zuba ka sake ɗoka ka zuba su uku amma nan bayan an maida an maida mafi rinjaye daga cikin ƙasar da za a binne shi kenan la sai ma irin tsaida helo da ake a tsaya da hannu a riƙa daidaitawa kenan irin lokacin mutu wannan sunna za ta ɗabbaku sosai hasawatin biyadaihi malice da tafin hannayenka jami'an guda biyu gaba ɗaya ya ce ba'ad al-faraghi min saddin lahadi bayan an kare rihe rihe kabarin ya ce li hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira yake ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama salla ala janazatin summa atal mayyita fa hatha alaihi min qibali min qibali ra's min qibali ra'sihi thalathan abu huraira yake ce Allah kadar da a gare shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wata gawa summa atal atal mayyita bayan an ya sallace ta an zo an binne ta hasa fa hasa alaihi min qibali ra'sihi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba ƙasa a bangaren kan wannan mutumin da kenan kan kabarin ko kuma kan mutumin da ya mutu daidai kenan bangaren shi na na can alqibla na daman shi ko bangaren shi na dama manzo Allah ya zuba ƙasa salasan su uku to kaga wannan sunna ita ma sabuwa ce kamar da ake faɗi a ce sabo ne abu amma kuma kawai dishiya ne saboda matsalar rashin karatu eh shi kuma shi ne tsohon ba shi kuma amma ya dishe kenan babu lahi baya an gama binnewa ko ana cikin binnewa kenan ka ɗauki ƙasa kan fatar hannayenka guda biyu ka zuba kai ma a saman gabarin wannan mutumin wanda zai wani aikin wanda suke gindin kabarin eh aiwa ko da mutum da dama suna iya zuba ba lasima misali inda mafi yawa daga an dan maida wani kaso daga cikin kasa ana tsayawa yanzu kuma sai a sa hannu to misali lokacin za a sa hannu ne kenan sai ka zo ka dabbaka wannan sunna ko na makamancin wannan malice akhrajahu ibnu majah bi isnadin bi isnadin qala an-nawawi isnad jayyid lakin qala al-hafiz zahiruhu as-sihha thumma dhakara annahu ma'lulun bi an'anatin bi an'anati ba'd ruwatihi kama bayyantuhu fi at-ta'liqat al-jiyad lakin al-hadith qawiyyun bima lahu min ash-shawahid wa qad dhakaraha al-hafiz fi at-talkhis al-habir falyuraji'ha man sha'a malaci hanyoyin da hadisin suka zo idan kana so ka ƙara faɗaɗa bayanin yadda hadisin yake da hanyoyin da suka zo ka je ka samu littafin at-talkhisul habir na alhafis ka karanta kenan ka je ka raji aishi in kaso sun mata bayyana annal i'lalal mushara ila ila ilaihi ghairu qadihin sannan malaki ta bayan naka karanci hanyoyin da hadisin ya zo sai ya bayyana a gare ni cewa annal i'lal wai illar da aka ce hadisin yana da almushara ilaihi wanda aka yi nuni zuwa gare shi ya ce ghairu qadihin ba illa bace wadda za ta iya raunana hadisin kenan ko da illa ce amma illa ce wanda take mai sauki wadda hadisin zai iya samun wucewa kenan ba za ba za a tsayar da shi ba malaci kuma kama haqqaqtuhu fil irwa kamar yadda na kalailece mana na tantance na haƙaƙe magana a cikin littafi na irwaul ghalil yace wa amma istihbabu ba'd al mutaakhirin min al fuqaha'i anna an yaqula fil hathi fil fil fil fil hasiyati al ula ya ce wa amma istihbabu amma kaga wasu da suka ce mustahabbi ne wasu daga cikin almutaakhirin suka zo daga baya shine kawai da ta'ato sun da za a zuba kasan nan shikenan in aka zo in ka doka na fari ga abin da za ka karanta an kai na biyu ga abin da za ka karanta kamar irin kashe-kashen da ake samu a cikin harakokin bid'a so da yawa ya karka sa maka rana a ce maka wannan ranar kaza ce wannan watan kaza ne wannan waƙe kaza ne da sauransu suka ce to shi ma wannan to ya tabbata za a zuba ka zuba ƙasa so uku to amma cewa ka karanta wani abu wajen zubawan kuma shi ne abinda balin zai magana kan shi yace wa amma istihbab ba'd al-mutaakhirin min al-fuqaha'i an yaqula al-fil fil hathiyati al-ula a wajen zuba na farko wai mutun yace minha khalaqnakum wa fi thaniyati kace wa fiha nu'idukum wa fi salisa ana uku kace wa minha nukhrijukum taratan ukhra kaga da suka tsara abun suka kasai suka ce kan fata tawari kace minha khalaqnakum daga ciki muka halicce ku dama ita kasai wa fi saniya annabi sai ka ce wa fiha nu'idukum yanzu gashi mun maida ku cikin ta sai ka kara mi hallau wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta zamu huddo ku wani karo na daban Allah sai ka kara mushi daya mala yace wannan abun fala asla lahu fi shay'in min al ahadisi allati asharna ilaiha fil a'la eh kaga inda ake magana bi kulli thiqa mala mutuna magana ya yarda da kanshi yace fala asla lahu bai da wani asali fi shay'in a cikin komi min al-ahadisi in dai magana ce ta hadisi wannan magana bata da gindin zama yanzu wanda ya giga a bid'a sai ya ce maka to karanta aya ne ba daidai ba a karanta aya daidai ne amma manzon Allah bai ba bai ce ba ko kai sanin daidai kai kai shi ba allati asharna ilaiha wanda muka nuni zuwa gare su fil a'la a can kenan a farkon mas'alar kaga wannan farkon matsalan hadisin da aka kawo kenan bai kada wannan abun ba da aka bakka da iko da zaka zo ka ce a aka zo wannan doka na fari ka ce min ha khalaqna na biyu wa fiha nu'idu na uku ka ce wa min ha nukhrijukum taratan ukhra mali ce wannan magana ce wanda ba ta da gindin zama wa amma qaulun nawawi amma magana ta imam an-nawawi yace wa qad kuma yustadallu lahu bi hadisi abi umama ai wannan maganar ana iya kawo mata hujja da hadisin abu umama قال يكي لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر لوكتين دا أكا, أكا سا أم كلثوم ديار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكين قبري إنجي إمام النووي يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مظل يكي تشيوى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ciki muka halicce ku ciki za mu maida ku daga ciki za mu hudu ku rawahu al-imam ahmad min riwayati ubaidillah ibn har bin bin زحر عن علي بن بن زيد ابن جدعان أو جدعان عن القاسم مالك وثالست وثالست وثالست وثالستهم ضعفاء وثالستهم ضعفاء لكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإسناد مالك وانا حديثي إمام أحمد يازو دشي رواية رواية عبيد الله دان dan zahar dan aliyu dan zaid dan jud'an daga alqasim malai ce yake cewa wa thalastuhum du'afa gaba ɗayan su wasu rauni ba wani da zai iya ka hadisi a kawo hujja da shi to yanzu hadisi dai ya tashi daga aiki to yanzu ana iya ko ba iya ba iya ko sai shi imamun nawawi yace lakin ai amma dai kai mutum ya ce maka ba hadisin da ifi ne amma dai amma dai ne shi yasa suka ce larawa in suka yi magana suka yi magana suka ka lakin ta wacce magana ta fari ta tashi daga aiki kenan magana rufe ingancin shi duk da ce bai inganta ba dai amma kuma kamar da za ka ji mutum yana ce ai duk da hadisi da ifi ne ma amma yi maganan wani shi ma da ifi in aka ce da ifi ne ba maganar manzalla ba ce shi ya maganar wani ne kuma da Allah ma ya ta saboda wata siyasa shi ko saboda famin shi ko saboda wata wani intirin da yake ga zai iya samu wata abin da wani manuwar da yake so dora mutane akai lakin yusta'nasu sai imamu nawawi yake ce amma dai ku sani ce ana iya ɗebe kewa bi ahadithil fada'il da hadisan da suke magana akan falala yace wa in kanat da'ifatal isnadi koda suna da raunin isnadi inji imamu nawawi kenan shi imamu nawawi misali yana ga to yanzu ga hadisi nan ya mazala ta mutu ya ce mina khalaqnakum ko da a ce a ce ma hadisin ya inganta kaga bai nuni akan wannan abu bai nuni akan in ka dauko na fadi ka ce mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum kaga wannan kaso ne wanda ko da hadisin ya inganta busu iya taya tare to yake cewa amma ana iya kawo hujja ko kuma ana iya ɗebe kewa da hadisai na falala ko da sun kasance masu raunin sanadi ne wa yu'mal biha ai aiki da su fi targhib wa tarhib a wajen tsoratar da mutane sannan kuma wajen kwadaitar da su akan su su abin targhib shine kwadaitarwa tarhib kuma shine tsoratarwa kenan misali wani hadisi ya zo yana magana akan bala'i wuta jahannama ko da ifi ne a ce a hudin shi a hudin shi saboda zane su ƙara su ƙara razana ko kuma wani hadisi ya zo akan kan gidan aljanna da rahamarta da wane ne a ce a wani hadisi kura da ifi ne a hudin shi saboda mutane su ƙara kuran shi a musulunci babu wannan in dai ayar ƙur'ani da hadisan manzala sallallahu alaihi ingantattu su kai matsayin da za su iya sa maka kuzarin aikata aiki ko kuma a tsoratar da kai to babu wani abin da zai tsoratar da kai sai magana da wani mala ya ce wa haza wa haza minha imamun nawawi yake cewa wannan abun wannan bayanin kuma yana ciki wallahu alam yace shi ma karshe ce Allah shine mafi sani mal albani ba kyale shi zai ba yace fal jawabu alaihi min wujuhin za mu bashi amsa ta huskoki daban-daban ta huskoki daban-daban ta huskoki kamar haka yace al-awwal huska ta farko annal hadisa wannan hadisin ya ce laisa fihi tafsil babu detai a cikin shi wanda yake magana almaz'um wanda aka raya cewa wai akan fata na harko a ce min haka laqnakum a na biyu a ce wa min hanu aidukum fi hanu aidukum a na uku a ce wa min hanu khurijukum taratan ukhra a cikin hadisin nan babu kalaile ce maganan da ya nuni akan wannan laisa fihi tafsilul maz'um istihbabuhu wanda aka ce ai mustahabbi ne an so ba wanda ya so kuma hadisin bai nuni akan wannan ba ya ce fala hujja tafihi da haka babu wata hujja a cikin hadisin aslan aslan asali babu wata hujja da take nuni akan wannan mala ya ce kai wai lau sahha sanaduhu in ma sanadin hadisin ya inganta to a cikin hadisin babu abin da yake nuni akan wannan an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shi tara su sannan kuma ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wannan kuma la gharabata fi hada ai manzo Allah yana jan hankali in aka zo aka yi mutuwa mazala yana wa'azi wasu mutane a gehenka mutum uku mutum hudu mutum biyar wata yan gurku na dan tsaye ana har wanda suke binne suna can suna binnewa kana iya nasiha mazala yana nasiha kuma sahabbai suna yi wannan dai shine makoma yanzu gashi wani muna tare da shi amma yanzu ga makoman shi kaza kaza kaza mu ji tsoron Allah mu yi wani kaza mu kaza irin shine abinda malam Bashiru Gana ya tabbaka lokacin da ya tahi ina ga Amurka ne ya tahi aka yi dace wani daga cikin musulmai ya mutu suka kai shi kabari a nan ya tsaya wasu kalmomi masu girgizaswa yana cewa rayuwar turai ta rude ku yanzu dai gashi dan uwan nan kuna tare da shi amma yanzu gashi ga makoman shi inda kun kasance kuma an kare shi kenan kare duk sauraron bbc ka da murya amurka kuma za ka ji labarin shi an kare kawai eh to manzalla yana haka dama to kaga wannan aya kuma ita ma ai nasiha ce ku ji tsoron Allah kasan nan daga ciki aka halicce ku sannan kuma ciki za a maida ku sannan kuma daga ciki za a sake huddo ku wani karo na daban kenan ka dauki izina kai abin da ya kamata a lokacin da ya kamata da ya ce inda ma hadisin ya inganta sannan kuma za mu baka amsa ta fuska ta biyu in ji malam albani yake cewa nawawi anna tafsilal mazkura sannan kuma wannan bayanin da ka kalele ce wanda aka ambata lam yasbut fi shar'i bai tabbata a shar'ance ba yace annahu min fada'il al-a'mal cewa wannan iya daga cikin ayyuka masu falala barantana a ce ai hadisi da ifi ma za a iya kawo hujja da shi yace hatta yuqala barantana har a ce yu'mal bi hadha al-hadith za a aiki da wannan hadisi li annahu fi fada'il al-a'mal cewa iya cikin ayyuka masu falala wace maka falala gare su an ce in mutun ya mutu kai kan fata uku na ƙasa idan ana binne shi kai ma kasa a ciki amma wace maka wata falla gare shi ta musamman wanda har zaka ce to shikenan duk da ce hadisin bai inganta ba bari mu yi aiki da shi saboda cewa aikin falala ne ai falalan ma dole an tabbatar da shi sai hadisi ya zo da yake nuna cewa abu kaza akwai falala a cikin shi sannan malik yake cewa bal bari dai inna tajwiz al-amal bihi mutum ya ce ja'izi ne ya halatta a yi aiki da wannan hadisi ya ce isbatu mashuru'iyyati amalin bi hadisin da'ifin kamar tabbatar da shar'anta wani aiki ne da hadisi da'ifi da hadisi da'ifi ya ce wa zalika li annal mashuru'iyyata zai ce haka in kuma ya kasance saboda shar'anta abu aqallu darajatiha mafi karancin daraja abin da za a shar'anta shine a ce mustahabbi ne an so akwai abin da yake wajibi ne ko akwai abin da yake umarni ne na aiko a bari to mafi karancin abin da zaka tabbatar da shi ka ce mustahabi ne to tunda mustahabi ne kuma in kai akwai lada in baka yi ba wanda zai ce dan baka yi ba to me ya hannu aiki da hadisin da ifi baka yi aiki malace wa huwa hukmun min al ahkam al khamsati hukumce daga cikin hukumce hukumce guda biyar allati la tuthbitu illa bi dalilin sahih aw allati la tuthbatu illa bi dalilin sahih wanda ba iya tabbatar da shi dole sai da hadisi ingantacce tunda in kace ai kamar ka shar'anta ne kamar ka shar'anta ne shi kuma shar'antawa komin karancin ibada ka ɗauki yaunin shar'anta ta bakarar tashi hankali bane ba shi yasa duk mutumin da zai kirkiri bid'a da sunan addini har ya rika buga gaba yana cewa mu muka kirkiri kaza ko kuma mu muka ce ai kaza ko kuma ku je ku yi mu muka ce ya jahilci tsayuwa a gaban Allah subhanahu wataala in kuma ya sani to lalle tabbas yana bin abin da zuciyar shi ta take raya mashi akan haka al'allama ibn al-qayyim ya wallafa littahi ya mashi suna ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin ma'ana jan hankali da fadakarwa akan masu sa hannu da sunan Allah idan ka ci abu kaza ya halatta kaman ka sa hannu da sunan Allah ne Allah zai tsira ka gobe kiyama ba karamin tashi hankali bane ba karkace abu ya halatta addini ne san akwai dalili babu dalili dan ina dalili ga ayyukan nan burjik wanda sun tabbata manzo Allah yayi mutane ba aikata suke ba ka hodi musu shi mana kamar abin ka bashi ne ka rika sadaka ko da maka wancan wannan ya mana sai zama aikin banza kai ga abin da ya tabbata a addinance ka aikata baka aikata ba kuma sai ka je ka shiga wani abu daban ga abin da aka dora maka shine za a tsaida ka a tambaye ka shi kuma wancan ba wanda zai tambaye ka bal hasali zargin ka ma za a akan aikata shi to shine abin da malaki mana ishara anan yace abubuwa ne wanda ba abin da yake tabbatar da su dole sai addini yace wa yake cewa wala wala yujdi fiha ad-da'if bi ittifaqil ulama hadisi da'ifi la yujdi bai wadatarwa bai kawo wani kallo a cikin shar'anta abubuwa bi ittifaqil ulama a ittifaqin malaman duniya wanda suka san Allah masu tsoron Allah ba a shar'anta abu dole sai da dalili na addini mala ce za mu baka amsa ta gaba ta uku ya ce annal hadisa da'ifun jiddan hadisin nan rauni gare shi kwarai da gaske hadisi ne wanda kwata-kwata ba magana manzalla ba ne ba rauni gare shi ya ce balhuwa maudu'un ya ce kai karya ne maudu' shi ne hadisi alazi wudi'a abinda aka yi wada'in shi mana abin a ɗoko a ɗora a ce ai manzan Allah ce ka zalhalibi ce ba ya ce bari ma kai maudu'un hadisi ne maudu'i ya ce fi fi fi naqdi ibn hibban a cikin naqd na ibn hibban yake ta fa innahu fi musnad ahmad hadisi ya cikin musnad imam ahmad ya ce min tariq ubaidillah ibn harz an ali an ali ibn zaid yazid ya ce wa huwa yake cewa al alhaniyu wa qawlun nawawiyu ali ibn zaid ibn jud'an khata'un ya ce wannan mutumin da aka ce ya rawaito hadisin a cikin jerin gwanan a zahar an aliyu bin yazid malike cewa wa huwa alhaniyu wa ƙaunin nawawiyu maganar imamun nawawi da ya ce shi ne aliyu ɗan zaidu ɗan jud'an ya ce wannan kuskure ne ƙarara galaɗi ne ya samu ya ce limu khalafatihi limafil musnadi saboda hadisin ya saba wa hadisi ingantacce قال ابن حبان ابن حبان yake cewa Ubaidullah ibn Zahar bin ibn Zahar yace yarwil mawdu'at anil athal anil athbat shi wannan mutum Ubaidullah yana rawaito hadisai wanda suke wanda suke na ƙarya mawdu'at wal kadhib al mukhtalaq al masnu' ala an nabi fa dhalika al mawdu' idan kace hadisi mawdu'i shine ƙarya wani zai mai kafa ya kawai kirkira yace Abu Huraira ya ce manzon Allah ya ce alhali ba inda ake kawai shi ne kirkira abin shi kuma an samu wannan nuh ibn abu maryam wani mutum guda da ya ga mutane sun shagala akan karanta qur'ani sun himmantu da harakan fiqhu sai da kirkira hadisi 70 shi kadai kawai rubutawa yake akan falala alqur'ani shi yasa zaka mafi yawancin hadisan da suke magana akan falala aya ko falala sura mafi yawancin su hadisai ne mawdu'i ya kwaso su ya zuba aka ce lahiya wani me yasa zaka yi haka ya ce ai ya lura mutane busu karanta ƙur'ani yanzu kawai sun shagala da fiƙin to kai idanun ka kai na ubangijinsu ko kai na manzon da Allah ya turo musu ka musu wa'azi in Allah shirya da su sun gyara su suka sani an musu gyara kuma su suka sani man amila salihan wa man asaa fa alaiha manzon manzon da Allah ya turo wata mashi in alayka illa al bala to idanun ka ina dalilin dora maka kai wannan yauni to yana rawaito a da sai mawdu'ai malaka ta wa idza rawa an ali ibn an ali ibn yazid yake cewa ata bitamati wa idan jitama fi isnadi fi isnadi fi isnadi khabari khabari ubaidillah khabarin yace ubaidullahi wa aliyun an bin yazid wal qasim yake ce abu abdurrahmani lam yakun zalika al khabaru illa mimma amiltuhu mimma amilatu aidihim yace ka'ida duk lokacin da kaga izajtama'a fi isnadi khabari yake ta ubaidullah idan ka hada maka ubaidullah da aliyu ibnu yazid da alqasim abu abdurrahman mali yace lam yakun zalikal khabaru wannan labarin da za a bada bai maki rashi hadisi wannan labarin da za a bada kawai ba kowi bane illa ma amilatu aidihim abinda hannunsu ya aikata ne kawai ba magana manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam fa idza kana ahsanu ahwali hadha alhadith annahu da'ifun jiddan idan zaman to yanayin wannan hadisin kasancewar shi hadisi ne mai rauni kware da gaske mala ce fala ya juzul amalu bihi baya halatta ai aiki da shi hina izin a wannan lokacin qaulan wahidan magana kai tsaye magana daya babu magana ta biyu ba kiwo a rika ce ai a bangaren da shahi fadail ko wane ne a kawai qaulan wahidan ba aiki da wannan hadisin kama bayyana kama bayyana kama bayyana al-hafiz ibn hajar kamar al-hafiz ibn hajar al-asqalani yayi bayanin haka fi tabyinul ajab fi ma warada fi fadli rajab a cikin wani littafin shi da yi bayyana abin mamaki akan abubuwan da suka zo na mamaki akan watan rajab to kenan hadisi ne wanda bai da gindin zama shi dai ya tabbata idan an kai matakin da an zuba ƙasa a saman a saman kabari kenan zaka iya doka a lokacin da ake daidaita da hannu da hannunka ka dauki salasu hasayan ka dauki kamfata guda uku kai ma ka zuba inda mata baka wanda suke man haulal qabr suke kewayen kabari kenan ba dole sai kowa ya ba wanda suke kewayen nan a tsaye kenan suna da damar wannan kuma fi yawa za ka ga dama haka ake in sun kewaya da da helo sannan kuma sai ga an ajiye helo kuma an sa an sa hannu ana gyaggyarawa kenan sai ka yi shi da wannan niyya sai zama to maka a matsayin tabbaka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen dora cewa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wannan kuma bai tabbata ba kenan wannan hadisin shi akan shi ne malamin ta sukuwa yanzu to ya raga raga da shi kuma hadisi ne wanda yake la la yuhtajju bihi insha Allah ta'ala sai mu tashi mas'ala ta 104 a sati mai zawwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله